وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع وكثيرا ما يقتلون المصروع وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin yau muna ɗaya ga watan Zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafin mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal burlan wallafar shekul islam taqiyuddin أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari a cikin wannan littafi kafin mu shiga karatu na so in sanar da 'yan uwa maganar da muka yi ta buƙatar inji a wancan to ka tsaya ka ji zan ce Ah. a wancan karatu mun yi magana cewa akwai buƙatar mu canza injin da muke amfani da shi a wannan masallaci duba da cewa masallacin ya ƙara girma wurin ya ƙara faɗaɗa ba kamar yadda yake da kafin a yi wato a kafin a yi wannan gyare-gyaren da aka kusan shekara uku da suka wuce muna da damar mun samu inji wanda wannan uwa ya saya mana a wancan lokaci wanda da shi ake ta amfani har zuwa yanzu to ya zanto baya daukan baya daukan gurin saboda girman gurin za a yi amfani da shi sai an yi ta kashe kashe to muka buƙaci yan uwa waɗanda suka saba aikin alkhairi su taimaka wajen a samar da shi wannan injin mun ce daga daga 40 kva abin da ya sama an samu 50 60 daga dai 40 in ya kasa 40 to ba zai biya bukata ba to akwai dan uwa wani cikin yan uwa da muke karatu da shi a nan na san watakila ba yanzu haka muna tare a jin cewa ana bukata sai je gaya ma wani wanda yake san cewa zai iya yin wani abu insha Allah ka san annabi ya ce addallu ala alkhairi ka fa'ili wanda ya nuna ma wani aikata alkhairi kamar ma shi ma ya yi. Wai sanar da wani uwa wanda ya saba aiki na alkhairi irin wannan. To a lokacin akwai wani tsohon inji wanda yake wajen 60 kba ne ma amma an yi amfani da shi. To sai masu shi suka yi za su sayar da shi miliyan takwas. to da ya masa magana sai ya gaya mana to ga shi akwai fiski sai amma tsoho ne ba sabo ba duk da dai cewa ba ba ya sha wahala ne sosai ba amma dai masu shi sun nemi miliyan takwas ne to amma yana ba mu zaɓi ko dai a sai tsohon ko kuma in ce wa sakan han ɗin ko kuma a ba da kuɗin ne so a nemi ciko a sai sabo to sai muka fifita a samu sabon akan a sai tsoho ba mu sani ba wani abin zo ya faru kuma mu dawo muna cewa mutane a sake taimakawa kaga masu taimaka ba su da yawa ɗan kaɗan ne to kuma akwai gurare da yawa da suke taimaka ba wai mu kaɗai ba to kaga mu zo mu ce a taimaka ku kirawo mu sake cewa a taimaka to akwai nauyi to sai muka buƙaci cewa su ba da abin da suke da shi in ya so sai mu ƙara neman ‘yan uwa su saka hannu mun san cewa masu aikin alkhairin suna nan da yawa musamman ma mun shiga wasu kwanaki masu albarka wanda aikin alkhairi a cikinsu yakan rubanya da yawa so yanzu dai a takaice muna da kusan rabin kuɗin da muke bukata saboda akwai wanda muka tambaya 40 abin da 50 kba ne kuma kudinsa wuce sha biyar ba to kaga yanzu mun kusan mun samu rabi saboda haka muna fatan in uwa waɗanda suka ji wannan sakon ko dai a nan kila ma kafin mu tashi ko ne ya haka da hannu ko kai muna dai fatan muna sa rai insha Allah kafin dai a sake dawowa karatu za mu samu abin da muke so insha Allah Allah ya ba da ikon taimakawa shi kuma wannan bawan Allah da ya taimaka mu sashi a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya yaukaka dukiyarsa Allah ya kara masa fatahi a cikin dukiyarsa sa albarka a cikin zuriyarsa da rayuwarsa shi kansa dan uwa wanda ya sila shi ma Allah ya saka masa da mafificin alkhairi mala ya ce wa sar'ul jinni lil insi huwa li asbabin talata dalilai uku ne ke sawa aljani ya make dan adam wato ya bige shi ya sa masa farfadiya da muke cewa taratan yakunu aljinni wa yuhibbu almasru'a fa yasra'uhu li yatamatta'a bihi wani lokaci shi wani aljani yakan zanto yana son wanda ya bige din saboda haka zai bige shi musamman in mace ce don ya ji daɗi da shi wahalar sar'u ya kunu arfaka min ghairihi wa ashad wannan bigewar za ta zanto ta tafi sauki ita tafi sauki akan wadda ba wannan ba ya zanto soyayya ce ta sa ya bige wanda yake so don ya ji daɗi da shi wata rasa ne kunun insiyo a wani lokaci kuma yakan bige ɗan adam saboda shi ɗan adam ɗin ya cutar da su idan ba da alaihim idan ya musu fitsari au sabba alaihim ma'an haram ko ya zuba musu ruwa mai zafi au ya kunu qatala ba'dahum ko ya kashe wani ɗan uwansu au ghaira zalika min anwa'il adha ko dai wani abu na cutarwa irin wannan da zai yi musu wa haza ashaddu sar'i to anan makewar za ta fi tsanani wa kaseeran ma yaqtuluna al-masru sau tari ma a irin wannan yanayi sukan kashe wanda suka make wa taratan yakunu bi tariqi al-abath bihi wani lokaci kawai dan dai su yi wasa da shi kamar yadda bari take wasa da tsira ko yara in sun ga wanda suka rena su tsokanar su su dole shi nan su bi shi nan su jari gasa suna masa suna wasa da shi to wani lokaci ta haka kama ya ya abasu sufu ha'ul insu bi abna'i sari kamar yadda wawaye cikin mutane wawaye cikin mutane suke yi wa matafiyi yayin da ba ko ya zo gari ba a san shi ba sai a samu wawayen gari wani lokaci su bi shi da tsokana ila ma hadda jifa ila hadda duka to aljanu ma duk suna yin wannan a wannan gabar inda ce biya alaihi rahmatullah yana ishara zuwa ga ɗabi'a ta aljani da alaƙarsa da mutum kamar da muka sani cewa asalin halittar aljani daga wuta ne daga wuta Allah subhanahu wata'ala ya halicce su wuta kuma khasiyarta ɗabi'ar wuta shine al-ihraq shine ta ƙona abu saboda haka ya zanto ɗabi'ar da ta fi rinjaye tattare da aljani shi ne alayyati da ta'addanci ta'addanci da zalunci da saurin caccanzawa daga yanayi zuwa wani yanayi shi yasa wani lokaci yana abokin zama na na kwarai lokaci guda kuma zai iya juyewa ya zama babban maki idan kuma ya zama babban maki ya cutar da da da wanda yake kiyaya da shi ya azabtar da shi mummunar azabtarwa musamman ma idan ya gane in ya fahimci wato lawansa ya gano rauninsa shi ne ibn taymiya alaihi rahmatullahi alaihi ke faɗar asbab guda uku wanda yake su ne suke sawa ya aljani ya maki mutum kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min an-nas ke waɗanda suke cin riba a ranar alkiyama ba za su tashi ba sai kamar yadda wanda shaidan yake makewa wato za su tashi a cikin wani yanayi kamar wanda shaidan ya make shi haka za su tashi a ranar gobe kiyama wannan aya ta nuna cewa shaidanu na aljanu sukan make mutum shi ne abin da muke cewa farfadiya duk da cewa iri biyu ce akwai wanda bugu ne na aljanu akwai kuma wanda rashin lafiya ce da ɗabi'a wani canjin yanayi ne a jiki ko wani matsala ce a jiki take haifar da ita game da ibn qayyim alaihi rahmatullah in zalim ma'ad yayi bayani wannan asar'u cewa iri biyu ne akwai wanda yake kasancewa min al-arwah al-khabitha sune shaydanu aljanu ta hanyar su ne ake samun farfadiya akwai kuma waɗanda min al-akhlaq ar-radi'a min al-akhlaq ar-radi'a wato yanayin canjin jiki irin watakila wata cuta da ta shiga jiki yanayin aikin wasu gaɓoɓi na jikin mutum ya jawo ya samu wannan farfadiya to wannan ta biyu likitoci sun san yadda za su magance ta ana iya amfani da magungunan asibiti a warki irin wacce ta cuta ce da a cikin mutum amma wacce take ta ta aljanu ta wannan likita ba zai iya ba zai iya maka maganin ta ba ita sai dai a koma al'ilaj bin ruqa shar'iyya koma addu'a da tofi irin na shari'a ruqya ta shari'a wace shari'a ta zo da ita wanda ya shafi karanta qur'ani abin da ya shafi askar da adiya da ambatan Allah waɗannan su suke magance wannan ta biyu wacce take kasancewa daga shedan ne to ana yin su da biya kan faɗi dalilai ya faɗi dalilai uku wanda suke jawowa shiɗanin aljani ya make mutum abu na farko shine soyayya al'ishq kana ce soyayya ƙauna ji yana son shi to bari ya make shi saboda ya amfani da shi yakan iya make mutum saboda yana son shi domin ya ji jin daɗin amfani da shi to wannan makewar takan zo da sauƙi saboda ta ƙauna ce makewa ce amma cikin ƙauna cikin bege saboda haka ba zai masa makar da zai mutu ba sai yi masa ita mai sauƙi to wannan sababu ha ita ce al'ishq akwai kuma wanda sababu ha al'intiqam al'intiqam wato ramuwar gayya an masa laifi saboda haka bari ya ɗau matakin ramuwa shi ne ya ce kamar lokacin da ɗan adam zai zo ya yi wa wani aljani tsari a kansa bai sani ba ya zo ya fi tsari a shi a kan aljani yake fi tsari inda ba ganinsa yake ba inda ya rakun mawa kabilu da haifu na ta rauna suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su saboda haka mutum ya ji fitsari ya zo ya yi fitsari a shi kan wani aljani yake fitsari wannan ya bakanta masa ya ɗauka cewa wannan cin fuska ne wulakanci ne zai zo masa fitsari duk da ya san bai gan shi ba saboda ka ce zai ɗau mataki shi ma ya ramuwa ta hanyar ya make shi ko ya ɗauki ruwan zafi ya kwara masa ko ruwan najasa to ruwan zafi ban san ta yaya zai ji zafin ruwan zafi ba tun da shi shi daga wuta aka yi shi ko kamata kai da zafin ruwan zafi zai iya jin zafinsa idan ya rikida ya canza daga ɗan adam daga daga halittarsa ta aljan ya koma wata halitta ya koma halittar mage misali ko kare to yayin da mutum ya watsa ma wannan karan zai ji zafin saboda ya canza daga halittarsa ta asali to shi yasa ana ibnu taymiya faɗi ruwan zafi amma yana halittarsa ta ta yadda ta aljanin aljani da halittarsa ta wuta ce saboda haka ba zai ji zafin dan ka mun haɗa masa ruwan zafi ba amma in ya rikida shi yasa suke tsoron rikida ta dawo wata halitta inda a ce ba sa tsoro to da mun shiga uku da za su yi ta bayyana ne a cikin wasu irin halittu suna tsoratar da mu to sai ya zamana kamar yadda mujahid da yake faɗa yake sun fi jin tsoron mu sama da yadda muke tsoron su sun fi jin tsoron mu akan yadda mu muke tsoron su kai da an faɗa aljani za ka ji gaban ka ya faɗi ana magana aljani in a duhu ake aka zo ana tatsuniya aljani sai ka ji kamar za ka tafi to amma duk da wannan tsoron da muke ji na aljani shi ya fi ka jin tsoron shi yasa ba su cika da gaggawa su rikida su koma wata halittar ba saboda in abu ya samu wannan halittar in ka in ba ya ce ka kashe ta in bera ne ka kashe shi to ka kashe aljanin amma in yana aljanin sa ina za ka yi gani shi ma ka kashe shi ku ce yasa suke jin tsoron fitowa a wata sifa ba ta ba ta su ta asali ba to tana yi wa mutum ya cutar da shi a cikin wata halittar da ya bayyana a cikinsa bai san aljani ne yake cutarwa ba ya jefi kare irin masu jifan karamin duk da suka kai su shi da jifa to shi yana aljani ya zo gittawa ya maka masa duki to kaga zai ji zafin wannan jifan ko ya cutar da wani dan uwansa ko ya taka shi ko ya karya shi ko ya kaɗe shi da mota duk tana yi ba irin macizai da suke tsallaka titi wani lokaci taka maciji sai ka ga abu ya zo da tsautsayi aljani ne ko da tafa aka ta faru da su ya taka maciji a shi aljani ya taka ɗan uwansa kuma sai da suka kashe shi saboda ya mutu mai motsa ba zuwa to shi yasa ke da hatsari to shine ibnu taymiya ya ce to a irin wannan yanayin na biyu ya fi tsanani in suka tashi yi wa mutum ramuwa to ba sa yi da ba kamar in soyayya ba ce in soyayya ce masoyi ba zai kashe masoyinsa ba ba zai masa azaba ba saboda ka zai bige shi ne saboda dai ya samu biyan bukatarsa amma ba zai yi abin da zai sa shi mutuwa ba da sauransu amma idan ramuwar gayya ce to a nan a nan a nan gizo ke saka idan ya tashi to zai yi abin da zai cutar da wannan mutum to shi ne abin da ya ce wa haza a shaddu sar'i a nan makewar za ta zanto mafi tsanani wa kasirin ma ya tsuluna masro sautari ma sukan kashe wanda suka make din to kaso kashi na uku kuma ko sababi na uku shine al'abar to kashi na farko abin da sababi na farko al'ishq sababi na biyu al'intiqam sababi na uku kuma shine al'abar allai yadda mutane suke wasa da wani wanda suka rena masa wayo su dinga jansa da wasa a tsokano shi a jawo shi a bugo shi a ture shi to shaidanu ma in aka samu sufa daga cikinsu suka iya wa mutum irin wannan kawai su mai da shi abin wasa su make shi su yi dariya an ya farfaɗo kwana biyu su kuma zuwa su make shi su koma suka dariya da sauransu to waɗannan su ne asbab to wannan yana nuna maka cewa na farko dai akwai aljani wannan duka mutane sun yarda da wannan duka addinai sun yarda da wannan ta falasifa sun yarda cewa akwai aljanu wadanda suka yi inkarin aljanu ɗan kaɗan ne sun yarda akwai wata halitta sunanta aljanu ballantana mu musulmi da Allah subhanahu wata'ala ya nasi akan akan aljanni har ma suratul jinni gare mu alqur'ani sunan ta kenan sura aljanni sura ka ga mu ba ma ta baba wanda kuma ne in karin cewa akwai aljanni ba ga wannan zai iya kafirta saboda mai to alqur'ani ya ya nuna akwai su istarafna ilayka nafaran min aljinni ya ma'ashar aljinni wal insi da shi alqur'ani ayoyi ba ba kadan ba da suratul jinni to abu na biyu shi ne dukhulul jinni fil insi dukhulul jinni fil insi idan mun yarda cewa akwai aljani to aljannan yakan iya shiga cikin mutum to wannan ma ita ce shi ne mazhabar ahlus sunna wal jama'a to aljani yakan iya shiga jikin mutum ba waɗanda suke inkarin wannan sai wasu daga cikin mu'tazila kamar Abu Ali al-Jubba'i kamar Abu Bakr al-Razi suna cikin waɗanda suke inkarin cewa aljani ba zai iya shiga jikin mutum ba amma umumin ahlus sunna wal jama'a sun yadda akan wannan ibnu taymiya alaihi rahmatullah a littattafansa da yawa musamman a majmu'ul fatawa ya haɗa littattafai da yawa da rasa'il da ibnu taymiya wurare daban-daban ya yi maganganu akan aljanu wurare daban-daban ya yi maganganu akan aljanu da ɗabi'unsu da halayensu da alaƙa su da mutane da abubuwan da za su iya mutane da yadda ake amfani da su wajen surkulle da sauransu to kuma ya tabbatar da cewa wannan abun na shigar aljani a jikin mutum wannan wani abu ne tabbatacce kamar a cikin littafin annubuwat mujallaji na biyu shafi dubu da sha biyar yana cewa wasar'u li ajli zina wa taratan yaquluna innahum innahu adahum إما بصب نجاسة عليهم وإما بغير ذلك فيسرعونه سرع عقوبة وانتقام kaga daidai ke da abin da muka karanta a nan cewa sar'u li ajli zina sukan bige mutum dan su yi zina da shi gaban mace wanda shine wanda ya faɗa sar'uhu li yatamatta bihi yace wa taratan yaqulu na lokaci su bake mutum su ce dalilin da yasa suka yi haka innahu azahu ya cutar da su in ma bi sabbi najasatin alaihim ko da ya zuwa musu najasa kamar yanzu ya fitsari a kansu wa in ma bi ghairi zalika ko ta wata hanyar daban fa yusri'unahu sar'a uqubatin wa intiqam haka sai su make shi makewa ta uquba da ramuwar gayya wa taratan yaf'aluna zalika abatan wani lokaci kawai dan dai su yi wasa su mai da mutum abin wasa su bige shi ya farfaɗo su sake bige shi kama ya abasu kama ya abasu shayatinul insi bin nas wanda shaydanin mutane suka yi wa mutane irin wannan wasannin yi wasa amma na doke doke na bige bige kaga daidai magana da ya faɗa a nan ita ce ya faɗe ta a cikin littafin annubuwat sai ya ce wal jinnu a'zamu shaytanatan wa aqallu aqlan wa aktharuhum jahalan idan ka kwatanta shaidanar mutane da ta aljanu shaidanar aljanu ta fi girma kuma sun fi karancin hankali kuma sun fi yawan yawan jahilci aljanu sun fi shaidanar da sunan ma'i daga daga wajen su aka samu aljanu sun fi shaidanar sannan kuma sun fi rashin hankali sannan kuma sun fi jahilci kaga ba za a ji da daɗi ba والجني قد يحب الإنسية كما يحب الإنسي الإنسية ابن تيمية الجن يكن يسو متن كما يند متن يكي سن أنقوانسا متن وكما يحب الرجل المرأة كما يند نمج زي سو متشي والمرأة الرجل متتسو نمجي هكذا شيما الجن زي سو متن الجن ويغار عليه رقما كيشن سعر wa yakhdumuhu bi ashiya ya rika ma hidimta masa da abubuwa daban-daban wa idza sara ma'a ghayrihi amma in ya ya koma wajen wani ya rabu da shi ko ya ya ya in mace ce ya ga za ta yi aure ko tana son wani da aure ko wani yana son ta fa qad yu'aqibuhu bil qatl yana iya masa hukuma ma ta hanyar kisa wa ghayrihi yace kullu hadha waqi'un duk waɗannan abubuwa sun faru da yawa sun faru da yawa to haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi 276 zuwa 277 yana cewa wujudul jinni sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulih samuwar aljanu abu ne tabbatacce da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ittifaqi salafi ummati wa immatiha da kuma haduwar magabatan al'umma duka da shugabannin al'umma da limamansu sun yarda cewa akwai aljanna wa kadhalika dukhulul jinni fi badanil insan haka ne shigar aljani a cikin dan a jikin mutum sabitun bi ittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaa wani abu ne tabbatacce da ittifaqin ahli sunna wal jamaa wani ita ce aqidar ahli sunna in ka ji mutum ya ce bai yarda cewa aljani zai iya shiga mutum ba to wannan a wannan gabar ya fita daga layin ahli sunna ya kauce wa aqidar ahli sunna aqidar ahli sunna kamar da ibnu taymiya yake faɗa shine sun yarda cewa aljani zai iya shiga gangar jikin mutum wanda ita ce aqidar ahli sunna wal jama'a shi ne sai kawo faɗar Allah ta'ala lazi na yaƙulu na riba la ya komo na illa kama ya komo lazi ya takabbaƙa hu shaitan min al-nas sannan ta hadisin sayo bukhari da annabi yake cewa inna shaitana ya jiri min ibni adam majarratina wato shaitan yana gudana a jikin ɗan adam magudanar jini kamar yadda jini yake gudu a jikin ɗan adam haka shaitan yake gudana a jikin ɗan adam wato yana shiga jikinsa yana yawo a jikinsa da kafofin jikinsa tunda halittarsa halitta ce wacce take latifa latifa idan ya zanto jini wanda yake mahsus ne ana iya ganin shi a zuba shi yana da kauri akan halitta ta dan ta aljani kuma yana shiga jikin mutum amma wani wuri mutum yake cewa mutum yakan ci abinci ya shiga cikinsa to idan har abinci duk da kaurinsa zai shiga cikin jikin mutum to ina ga halittar aljani wadda take halitta ce raƙiƙa mara kauri idan ya zanto ɗa zai iya zama a cikin cikin mahaifiyarsa to ina ga halittar aljani wadda take halitta ce raƙiƙa ce za ta iya shiga to shine yake cewa qala abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal abdullah dan al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa qultu li abi na gaya wa mahaifina na ce da shi yana nufin Ahmad ibn Hanbal inna aqwaman yaquluna inna al-jinniya la yadkhulu fi badani al-masruq yace akwai wasu mutane suna cewa aljani ba zai shiga jikin dan jikin wanda ya make ba wato mai farfadiya kamar yadda muka ce aqida ce ta mu'tazila akwai mu'tazila a bagadaza wanda su ne ma suka wahal da shi Imam Ahmad ibn Hanbal saboda ka wannan ce aqida cewa aljani ba zai shiga jikin mutum ba to shine sai ɗansa yake tambaye cewa ga wasu mutane abin da suke faɗa cewa wai aljani ba zai shiga mutum ba sai imamu ahmad ya ce ya bunai yakzibuna maƙaryata ƙarya suke ya ce haza ya takallamu ala lisanihi gashi idan ya shiga jikin mutum zai dawo yana magana da harshen mutum wato game da ibn taymiya a wurare daban-daban ya ta faɗa zai ga mutum larabci ba larabe ne larabci ke amma idan aljanin ya shiga jikinsa sai a ce yana yaren turki yana turkanci ko a yana farisanci wani yare wanda bai iya shi ba amma kuma ana magana sai a ko a je ana ta wani yare ma da ba san shi to idan ya zanto shi shi ne yake magana ta idan magana ta canza miliyar ma gaba ɗaya take canzawa lokaci mutum ne miliyar ta siririya sai da ta koma gwangwar memiya tun ne muryarsa mai kauri sai ta dawo yan siririya kamar muryar mace duk alama ce ta cewa wani ne daban a jikinsa yake canza harshe ya ce wa hada alladhi qalahu ibn taymiya ce wannan magana da imam ahmad ya faɗa amrun mashhur abu ne da ya shahara fa innahu yusri'u ar-rajula fa yatakallamu bi lisanin la ya'rifu ma'nahu ko la yurahu ma'ana yakan bige mutum in an zo ana tattauna da mutum sai rika magana da harshen da ba a san ma'anarsa ba wa yuzrabu ala badnihi darban aziman law duriba bihi jamalun la athara bihi atharan azima a dake shi dukan da inda raƙumi za a yi wannan dukan sai ya ji amma shi ba zai ji ba wal masru'u ma hadha la yuhassu bid darb ba zai ji dukan ba wala bil kalam alladhi yaquluhu baya shin magana ba da yake faɗa wani yana cikin majmu'ul fatawa daladi na 24 shafi 270 da shida zuwa 277 har yake cewa walaita fi a'immatul muslimina cikin malamai da limaman musulmi duka babu wani daya man yunkiru dukhulal jinni fi badalil masru'i wa ghairi da yake inkarin cewa aljini na shiga jikin mutum ce babu wani limami daga cikin limaman musulmi da yake inkarin wannan wa man ankara zalika wanda duk yayi inkarin cewa aljani zai shiga jikin mutum wadda'a anna shar'a ya yukazzibu zalika yayi da awar cewa shari'a tana karyata haka ya dangana wa abin da yake faɗa ya dangana shi zuwa ga shari'a to shari'a ta karyata a ce aljani ya shiga jikin mutum faqad kazaba ala shar'i to yayi wa shari'a karya walaysa fil adillati ash-shar'iyyati ma yanfi zalika kwata kwata a cikin dalilai na shari'a alqur'ani da sunna babu abin da ke kore haka wala ina gaya mana ne saboda akwai wanda suke inkarin abu wanda suke daukan cewa korewa abin shine aqida ahlus sunna kusan cewa anan sun bar ahlus sunna ba sun koma aqida mu'tazilawa mu'tazilawa are da yake faɗa cewa wanda ita ce aqida ahlus sunna wanda duk yayi ƙaryata wannan ya danganta ƙaryatawar kuma da shari'a to wannan yayi wa shari'a ƙarya saboda duka dalilan shari'a babu abin da yake kore wannan sai ma dai abin da yake tabbatar da wannan sauka za ka samu abul hassan al'ashari a cikin makaratul islamiyyi maganar bi kawai ya hikaito maganar mutajila ce ta ahli sunna da ci ba mu wata magana kawo maganar masu inkari ya kuma kawo maganar masu tabbatarwa su ne ahli sunna ka duba cikin makaratul islamiyyi na wasilafin musallin na abul hassan al'ashari ɗaba'ar da nake da ita muhassaka ce ɗari shida da بيرد القرطبي أبو عبد الله إذا مكان المالكنشي ne zai sa a yi inkari to ga maliki duk da ibnu taymiya ya ce duk cikin ayyuka musulmi kaga har maliku din duka babu inda maliku ya karyata wannan to ga ba maliki al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirin sa karkashin tafsirin ayar alladhina yaquluna riba da koma tafsirin sa jami'i ahkam al-qur'an da ya kawo ayace fi hadhihi al-ayati دليل على فساد إنكار من أنكر الشرع من جهة الجن yace wannan aya tana inkarin wanda yake inkarin tana raddi ga wanda yake inkarin ko bacin akidar wanda yake cewa aljani ba zai bige dan adam ba wa za'ama anna manfa'a anna annahu min fi'li tabai yake cewa ai wannan kawai cuta ce ta shiga mutum ba haka ba wa anna shaytana la yasluku fil insan ta shaidan ba zai shiga mutum ba wala ya kunu minhu massin kuma zai samu massi daga shaidan ba ya ce wannan ayar tana karyata su saboda ka za mu ga matsala biyu ce matsala ta farko ta fi bayyana shi ya sa hatta a cikin waɗanda ma ba su da wani addini sun tabbasu ne falasifa sun tabbatar da shi ne samuwar aljini samuwar aljini matsala ta biyu ita ce matsalar shigar aljanin jikin mutum to matsala ta farko ta fi bayyana ta fi bayyana shi ya sa zanto babu saɓani a kanta illa abinda wasu daga baya suka ƙirƙiro na saɓani musamman ‘yan waɗanda suka yi ‘yan boko aƙida na wannan zamanin sun yi inkarin yin tarin aljanu cewa babu wata aljanu alkuwar nafsiya ne a shirira cewa akwai alkuwar nafsiya alkhaira akwai a shirira wato kai annafsin da kake da shi a tare da kai bai da jambaita cikin zuciyarka to akwai bangaren alheri akwai bangaren sharri bangaren alheri sai ce wannan shine ake cewa mala'ika a alqur'ani kaga sun yi inkarin cewa akwai wasu halittu mala'iku sannan bangaren sharrin shine ake cewa shaydanu amma babu wani abu shayda babu wani mala'ika babu wani abu shaydan kaga wannan kafirci ne zalla alqur'ani ya nuna mana akwai mala'iku akwai halittar mala'iku akwai masu fiffike kaza uni ajnihatin basna wa salata wa ruba yana aiko su zuwa ga annabawa ya aika wasu zuwa ga ga al'ummomi dan su halaka su ya aika wa annabi duk dai gashi alqur'ani cikin yake da maganar mala'iku gashi nan suna tattaunawa qalatul mala'ikatu ya maryamu inna allaha tafaki wa ta duk alquwan nafsiyya ce suke suke wannan magana saboda haka wannan ƙaryata alqur'ani ne zahirin sa sannan su ma aljanu da shaidanu su ma alkur'ani cike yake da magana akan akan su da tun daga halittar annabi adamu da yadda aka yi tafafata da iblis la iblis ba wasu takbara wa kana min kabi to saboda haka wannan karyata alkur'ani ne zalla amma a da can ba a ba a nan aka fi rigima akan akwai aljani ko babu aljani akwai mala'ika ko babu wannan daga baya wanda suke kokarin gamsar da wato mutanen yamma wanda su ma sun yarda akwai mala'ikun akwai aljanu a shekul islam ibn taimiyya a cikin annabuwat mujallaji na biyu shafi na 704 yana cewa wa wujudul jinni wash shayatin fish fil kharij samuwar aljanu da shaydanu fil kharij a waje wa sama'u kalamihim akthar min an yumkina satru ushrihi huna yace abu ne da yake da yawa bayanin sa yake da yawa ba za a iya ba za a iya rubuta ɗaya bisa goma na bayanin sa ba anan yana da littafin wa kadhalika sam'uhum lil insi haka ne yadda za su make suke bige mutum wa takallumuhum ala alfinatihim da yadda suke magana da harshen su yace wannan abu ne wanda in aka ce za a yi bayanin sa yana da yawa kwarai da gaske haka na a majmu'ul fatawa na 19 shafi na 32 yake cewa walaysa liman ankara zalika hujjatun ya'tamidu alaiha tadullu ala an-nafi wanda duk ya inkarin cewa mutum aljani zai shiga jikin mutum ya ce wannan ba shi da wata hujja da zai iya dogara da ita da take nuna ba zai yiwu ba wa inda ma ma'ahu adamul ilmi rashin ilimi ne kawai ke tare da shi rashin ilimi kuma hujja ce ba hujja ba ce iz kanat sina'atuhu laysa fiha ma yadullu ala zalika wa taqila sana'atsa ba da abin da yake nuna kamar kamar likita yayi inkarin cewa aljani ba zai shiga mutum ba saboda bai san wannan ilimin ba saboda shi abin da ilimin da ya sani shine ilimin wasu abubuwa na zahiri da yake ta'amuri da su a jikin dan adam saboda su zai iya yin magana a kansu amma abin da yake ba wannan ba to ba zai iya magana a kansa ba saboda bai da ilimin sa sai ce kat tabibin da zai yanzuru fil badan min jihati sihatihi wa maradihi kamar malikita da zai dubi jiki ya duba yana da lafiya ko bai da lafiya alladhi yata'allaqu bi mizaj mizaj mizajihi abin da yake da alaƙa da yanayin jikin to jiki yana zafi ya san cewa ya kai zazzabi ko yana wasu ƙuraje ko wani abu ya fahimci dai cewa wannan jiki yana cikin matsala yana buƙatar magani walaysa fi hadha ta'arrud lima yahsul min jihati an-nafs amma ba yahsul min jihati an-nafs an-nafs al-insaniyya wanda yake cikin nafs likita ba zai ba zai bai san komai akan sa ba wala min jihatil jinn ko abin da ya shafi aljanu likita bai san komai a kansa ba shi yasa duk irin waɗannan cututtukan aka ta zuwa aka aka ta zuwa aka in aka samu likita mai hankali sai ce kun ga wannan matsalar ta ku ba ta shiga ba in aka samu mai hankali sai ce wannan matsalar ta ku ba ta asibiti ce a je gida a yi wa masa magani na har addu'a da ruqya da sauransu wa in kana قد علم من غير طبه أن للنفس تأثيرا عظيما في البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية wani fanni can zai iya sanin cewa nafs tana da tasiri a gangar jiki fiye da tasirin da al'asbabu tibbiya take da shi sababba na likitanci wa kazalika aljinni tasirin fi zalika haka na aljanu su ma suna da nasu tasirin kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith sahih kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi sahihi inna shaytana yajri min ibn adam majra dam ya kawo wannan hadisi wannan cikin majmu'ul fatawa ta 19 shafi na 32 akwai hadisai da yawa daga cikin hadisai da zamu ambata a nan akwai hadisin al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa da sanadi sahihi hadisin usman ibn abi al-as yake cewa ista'malani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وعلى أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف عثمان بن أبي العاص أصل أنت متمن طائفة وما سك زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتتوجه kusan shi ne mafi ƙanƙanta a cikin tawagar da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je kai ne shugaban su kai ne shugaba akan su dalili kuwa shine wa zalika anni kuntu qara'tu surat al-baqara shi saboda ni na haddace surat al-baqara wannan haddar surat al-baqara da yake da ita sauran duka ɗan tawagar babu wanda yake da wannan haddar sai ce to ka je kai zaka shugabance su duk wani abu ya taso kai ne shugaba kai ne leader me ya daga shi shine alqur'ani inna allaha yarfa'u bi hadha al-qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin haka annabi ya ce Allah na ɗaukaka wasu ta hanyar wani alƙur'ani wasu kuma ya kaskanta su wasu su rike shi su yi daraja wasu kuma su karanta su kaskanta saboda yadda suka aiki da shi ko suke masa karatu na na wulaƙanci fakultu ya rasulullah inna alqur'ana yanfarisu minni da ya ji haka sai ce ya rasulullah karatun alqur'ani yakan kwace mu wato yakan karanta sai zai manta ya karanta sai manta saboda haka sai kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanayin da yake samun kansa yace fa wa za a yada hu ala sadri sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa akan kirjina wa qala yace ya shaytan ukhruj min sadri usman ya shaytan ukhruj min sadri usman kai shi dan fita ka bar kirjin usman yace fa ma na fi shay'an uridu hazzahu tun daga lokacin ba abin da zan haddace kuma ummanta wannan shedan shi yake jaza masa mantuwar وما إنسانه إلا الشيطان saboda ka aikin shaidan ne ya mantar da kai yasa in yanzu ga dama kuma sai zo tuna maka lokacin da baka bukata musamman ka shiga sallah kana sallah kaga lokacin kana son ka yi khushu'i ka tattara hankalinka guri ɗaya sai zo ta tuna maka wasu abubuwa da ka manta da su saboda ya san tunatar da kai waɗannan abubuwa a lokacin cutar da kai za su yi a sallar ka har ka manta me kake yi kamar ta sadaka a nawa kai kamar ta a tsaye kake ko a zaune saboda ka aikin shaidan ne ce fa an sahu shaitan zikra rabbih fa labisa fi sijni bid'ati to da annabi ya masa wannan addu'a yace ya shaitan ukhruj min sadri usman kaga shi shaitan aljanni yana shiga jikin mutum na'am menene ukhruj fito ya fito bai shiga ba zai fito wani hadisi sahihi ne sanadinsa sahihi ne shek nasiruddin albani cikin sishiyatul hadisi sahiha mujalladi na shida lamba ta 29 a da 2118 haka nan ibnu majah da ruyani a cikin littafinsa musnad sun fitar shi ma da sanadi sahihi في وانا حديثنا عثمان بن ابي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف لوكacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani shugabancin mutane a taifa ja'ala ya'ridu li shay'in fi salati sai zan to ina sallah abubuwa sun ai bijiro mu shi dai na wasa da ni yana mantar da ni karatun da nake yi hatta ma adri ma usalli kai ban ma san nawa na sallata ba raka'a nawa nayi walan ma ra'aytu zalika rahaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wannan matsala ta kici ta kicin yawa sai dai tattaki na tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga da'ifa zuwa madina fa qala ibn al-as da annabi ya gani yace ibn al-as nace na'am ya rasulullah qala ma ja'a bika me ya kawo ka kuma da me kake tafi qultu ya rasulullah aradani shay'un fi salati abu abu ne yake bijiro min ina sallah hatta ma adri ma usalli har takan kai wa ma san me nake sallata ba qala zaka shaytan shaytan ne udno matso matso matso fada nautu minhu sai yace sai na matso fajalastu ala suduri qadami na zauna akan digadigan akan abin nan digadigaina qala fadaraba bi sadrahu bi yadihi sai annabi ya bigi kirjinsa da hannuna wata fala fi fami ya yi tofi a bakina wa qala ukhruj aduwallah ukhruj aduwallah annabi ya haka hasa makiyin Allah fito fito yace annabi ya mun haka hasa uku thumma qala sannan daga nan annabi yace ilhaq bi amalika ko ma wajen aikinka naka duba Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya sa hashi har ma yake cewa wa fi hadha alhadith Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa wannan hadisi a cikin sa dilalatun sariha akwai dalili karara ala anna shaytan qad yatalabbasu al-insan wa yadkhulu fi shedan yana wato gauraya da mutum ya shiga jikinsa walau kana mu'minan salihan ko da mu'mini ne shi wannan bawan Allah kaga mu'mini ne sahabin annabi ne amma kuma shedan ya shige jikinsa وفي ذلك أحاديث كثيرة أكوي حديثي ديوة سكينون هكا لكي تكي سيبا حديث يعلى ابن مرة كا حديث يعلى ابن مرة وأن الإمام الحاكم يروي تش ya ibn murra yake cewa safartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'aytu minhu shay'an ajaza na yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin mamaki tare da shi ya ambaci abubuwa ciki sai yake cewa wa atatkum ra'atun wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inna ibni hadha bihi lababa tace yaron nan nawa yana dan tabin hankali منذ سبع سنين tun wajen shekara bakwai ya akhuduhu kulla yawmin marratayn kullum sai wannan tabin hankalin ya bujiro masa akwai bambanci tsakanin hauka da irin abin shi wannan bujirwa yake tafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنيه النبي ce matso da shi kusa fa adnantuhu minhu sai na matsar da shi kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fata fara fi annabi yake fi ya addu'a ya tofa masa wa qala ukhruj adu wallahi ana rasulullah makin Allah fito ni ne manzon Allah to kaga waɗannan hadisai me suke nunawa cewa shedan aljinni yana shiga jikin mutum kuma addu'a ke fidda shi addu'a ce take fidda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah bayan ya kaka waɗannan hadisan akwai hadisai da yawa kamar yanzu hadisin matar nan da ta zo ta na tusa ta zo ta ce ya Rasulullahi a yin addu'a in daina faduwa in daina farfadiya annabi yake cewa in kin ga dama in miki addu'a ki warke ga dama ki haƙuri kina da aljanna in ga dama ki haƙuri kina da aljanna ka ce ya rasulullahi na yadda ina haƙuri na yadda ina haƙuri amma in na faɗi wato zani na yakan sa in tsaraici saboda ta faɗi a lokacin ba ta cikin hayyacinta ki ka roƙi Allah in na faɗi kada in tsaraici na bai mata addu'a shi yasa ina ji Anas zai zanta ce in kana son ka ga ya aljanna ga ta can sauraka duka akwai wannan sauraka mu'amalar da wasu kuma suke yi ta rikita gaskiyar don kawai su mai da abin ya zanto neman kuɗi duk wata wani motsi duk wata matsala ce da ce aljani ne duk wata matsala ce aljanu ne su kuma waɗannan kaga sun mai da abin neman kuɗi sun ba wa aljani fiye da ma ikon da yake da shi ya zanto kowace matsala a danganta ta zuwa ga aljanu mutum ko asara ya ce aljanu ne mutum ya zo kasuwa baya ciniki a ce aljanu ne mace ta rasa miji a ce aljani ne ba don ko ba kawai saboda rika samun su rika samun kwastomomi suna karɓar kuɗinsu da suna aljanu ne to shek nasiru dinar albani bayan ya yi magana a nan ya yi raddi akan wani wani ɗan dagaji da ya wani littafi wai shi yana inkarin istihalatu dukhulil jinni fil insi ya masa raddi haka a cikin silsilar sahiha a wannan mujalladin na shida sai daga ƙarshe yake cewa laisa zarabi min ma taqaddama illa isbata ma asbatahu shar'u ni manufata da kawo waɗannan dalilan duka kamar yadda yanzu kuka ji mun kawo dalilai daga alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama daga maganganun malamai wanda suke tabbatar da wannan abu ce to ba ni manufarsa wannan shi illa ma asbatahu shar'u min al-umur al-ghaybiyya to wani abu ne na gaibu shari'a ta tabbatar da shi warradu ala man yunkirha aw yunkiruha da kuma raddi ga wanda yake inkarin abu yake cewa ƙarya ne ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار yace amma ta bangare daya ta ɗaya ɓangaren kuma ina inkari matsanancin inkari alal da zai da gillo da hajji al'aƙida waɗanda suke amfani da wannan aƙida ta cewa aljani yana iya shiga jikin mutum kuma a yi masa ruƙuya ta iya warke sai sai amfani da wannan aƙida aƙida ce mai kyau ta ahlus sunna wa yastakhizuna istihzar al-jinn wa mukhatabatahum mihnatan li mu'alajati al-majanin wal musabin bis-sir sai su mayar da wannan sana'a sai su mayar da wannan magana su yi rukuya aljanu su bujuro aljanu ya aljani ya bayyana sai suka mai da ita sana'a wai suna magance masu hauka da waɗanda suka samu farfaɗiya wa yastakhizuna fi dhalika min alwasa'il allati tazidu ala ala mujallad tilawati alqur'ani suka suka kaituro wasu abubuwa ma waɗanda ba wai karatu alqur'ani ba mun san cewa abin da ake yi na mu'alajar wanda ya samu masul jinni shine karanta masa alqur'ani da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam to so sai suka wuce nan a baka wani turare a yi maka wani turare a sa maka wani abubuwa wanda kwata-kwata baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kaddar shadid da dinga mu mutum matsanancin duka allazi qad yatarattabu alaihi ahyanan qatl al-musab wanda wani lokaci ma yake iya kashe wanda yake cikin larurar tunda ai wasu ma ba aljinun bane ba wasu rakin lafiya ne idan an ce shi mai aljini ba jin dukan wani ba mai aljanin ba ka kakaba masa aljani kuma ka zo kana tsaye kansa yana jin zafi kuma ne zai hana su ba ka shi ba kama wa ka'awuna fi amman ya ce a nan amman cikin jordan ya ce irin wannan ta faru irin wannan da suka buɗe wajen wajen ruƙuya ta zama har harkantin ruƙuya ake da shi a yi masa signboard a yi rasidi a yi kati a yi waye a yi waye ina aka samu wannan وفي مصر يتي إيرو وانا كما يفعلوا أمسا مما صار حديث الجرائد والمجالس وأن جريدو سكي تبقى أكي تهير أمجلسي لقد كان الذين يتولون القراءة المسروعين أقلاء أفرادا قليلين صالحين فيما مضى أداة شر وأن سكي رقيا يدي يكوني صالحين ba kowa ne yake zama mai rukuya to rukuya addu'a ce ita kuma addu'a ba kowa yake addu'a karba ba dan addu'a karbar addu'a yana da sharuɗa yana da mawane akwai sharuɗa da za a cika kafin a karba addu'a mutum akwai abubuwan da in akwai su tare da mutum ba za a karba addu'a sa ba sauran ka ba kowa ne zai ce ya bude gurin rukuya ba wato ya bude wajen addu'a shi waye ne shi a da can ɗan ɗaiɗaiku ne su ma ba bayyana kan suke ba sai dai in an ji labarin wani a ce a ce gunwa ne ya yi mata addu'a ko ya yi masa addu'a ya yi masa rukuya a ɓoye ba a ma san da shi ba amma yanzu sun zama ya zama sana'a ya zama sana'a wani dan damfara ne ma wai shine zai maka addu'a ta karbu idan na dan damfara addu'a dan damfara za ta karbu fasarul yawma bil mi'at yace yanzu suna da ɗaruruwa wannan yana bada labarin ƙasar su fa ta ƙasar Laraba mu nan mu ma nan gashi nan yace wa fihi ba'd an-niswati al-mutabarrijat wasu ma masu rukuya wasu mata ne da za ko shiga musulunci ba su da shi ba hijabi ɗaya ita ce za ta yi rukuya ita ta kanta ma shi ɗan ne فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها. سي أبن يفتدق كسل وسا وتوسيلة في تشريعه wadda a al'ada ya kamata ya wanda suka san harkar magani su za su yi wannan sai ya zanto sun zo da wasu abubuwa wanda a likitanci ba a san shi ba a shari'a ma ba a san shi ba fahiya indi na umbina da tashar bani ya ce ni a wuje na wannan aiki ne na abin nan na ƙarya walwasawis da waswasi yuhi biha shaytanu ila aduwwil insan da wasu watan da shaidan yake wa makiyinsa ɗan adam ta kawo faɗar Allah wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura yace wa huwa naw'un min al-isti'azati bil jinn allati kana 'alayha al-mushrikuna fil jahiliyyah al-mazkura shi wannan yayi kama da irin abinda a zamanin jahiliya dan jahiliya mushrikai suke neman barin tsari daga daga shaidanu suke neman tsari daga wajen shaidanu wajen wajen aljanu kamar da Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa saboda haka komai an dangana shi zuwa ga aljani duk wata matsala ta mu ta zama matsalar aljani faman ista'ana bihim ala fakki sihrihi wanda duk aka yi wa sihiri ya je wurin waɗannan ya ce su za su taimaka mishi aw ma'rifati huwiyatil jinni al-mutalabbis bil insi ko a je a tambaye shi da shi zai gaya maka wani irin aljani ne yake ya shiga jikinka har ka ga ana musu sunaye wannan aljani ne kaza wannan aljani ne kaza wannan aljani ne kaza a zakarun huwa an unsa a ce wai namiji ne ya shiga ko mace ce muslimun au kafir musulmi ne ko kafiri to ce duk wanda ya je gurinsu don su gaya masa irin aljanin da yake jikinsa ya ce wa saddaqahul musta'inu bihi wanda yake neman taimako da shi ya gaskata shi summa saddaka hadha alhadiruna indahu sannan waɗanda suke shi shi shi wannan mai ruƙuya ya tambaye aljanin nan kai kafiri ne abin da shi ai kai musulmi ne kai kafiri ne kai manumji ne kai mace ne kai kaza kai kaza kuma waɗanda suke nan su ma suka yadda shi ya yadda su ma suka yadda albani ya ce faqad shamalahum jami'an wa idu qawlihi ta'ala man ata arrafa na rukon da annabi ya faɗa din da nace wanda ya zo ga dan duba au kahinan ko boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata maganar da yake faɗa masa faqad kafara bima unzila ala muhammad wani hadisi kuma yace lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karɓi sallar ta kwana 40 yace fa yanbaghi lintibahu li hadha yace ya kamata a lura da wannan فقد علمت أن كثيرا من ابتلوا بهذه المهنة هم hum min al-ghafilin an hadhihi al-haqiqa yace da yawa daga waɗanda aka jarrabe su da wannan sana'a suka mai da ruqya sana'a da yawa ba san wannan wannan wa'azin ba ce ba san wannan nasihar ba fa ansahuhum don haka yanzu ina musu nasiha in istamarru fi mihnatihim in sun ce sai sun ci gaba da sana'a su sai rike ta sana'a to kar su kara akan abin da annabi ya ce ukhruj aduwallah kan zuciya nan don su shiga sai da wani turare wani ruwa da za a rika wanka da shi wani waye wani waye ka san duk da wannan suke bada da cewa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ni ban taba ganin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi wa aljani turare waye gudu ba a ce ga wani aljani turare ne yake korarsa wannan babu inda sunna ta zo da wannan balle sana alqur'ani to kuma waɗannan abubuwa ne gaibiya na gaibu ba za ka san shi ba sai da nasi ba za ka nasi da kai dai ba aljanin bane inda kai aljanin ne zaka yi cewa mu aljanu kaza kaza kaza kaza kaza ga yadda muke ba ma san kanshin kaza ba ma san warin kaza ba ma san kaza ba ma san kaza to shikenan in kai aljani ne sai alja kai aljani amma kuma ka ce wai aljanu ne suka gaya maka to ya akai ka san aljanin da ya gaya maka gaskiya gaya maka ba batar da kai yake so yi ba tunda duk wanda zai zo shige jikin wani yana cutar da shi ka san ba mutumin kirki ba aljanin kirki bane ba salihu ne bane da Allah ya faɗa salihin aljani ba zai yi wannan ba to wanda ba salihi ba kuma ya zo maka da labari kuma ka karba ka kasa tashi in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyanu tana ina ina wannan aya take saboda haka masu cewa wai aljanu suna gaya musu magunguna waya ce maka wani aljani ne da muka saba da shi da shi yake gaya mun tsin ko za su tsura ba saboda haka wannan shaidana ce kuma damfara ce ya kamata mutane su kiyaye wannan kasancewar aqidar ahlus sunna ta tabbatar da wannan wannan kuma shi zai bude kofa ba kuma wasu dinga tambaran mutane da wannan ai shiru da masu inkarin abin da waɗanda suka wuce gona da iri su kuma wajen abin duka waɗanda za a yi wa inkari ne a lokaci yayi zamu tsaya anan Allah ya Allah ya ba mu lada shukri Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh